أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم المنان البر الرؤوف الرحيم الرحمن المتفضل بالنعم واللطائف المنن الهادي بمنه وكرمه إلى ما يأتي به الفرائض وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم القائل صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن أمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ما عمل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda aka faɗa cewa taken muhazarar yau wato irin kalmar da hausa suke cewa ihu bayan hari hausa sun ce ma'anar abin da ake nufi da ihu bayan hari shine sanda ya kamata a ihun ba a yi ba sai da aka yi hari aka yi ɓannar da aka yi sanan kake ihu kuma ya kamata tun da kaga alamun harin kai ihu sannan da ihun zai taimake ka amma in bayan da aka gama hari aka gama barna kuma kai ihu ihu baya da fa'ida duk lokacin da aka yi wani abu da ba a lokacin da ya dace a yi shi ba to hausa suna cewa an yi ihu bayan hari abinda ku ake so kowane abu a yi shi san da ya dace san da yake da amfani shi yasa wannan kalmar da ta zama ita ce taken muhadarar mu ta yau sai muka ga ya dace da hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa ke cewa ni'imatani maghbunun kasirun minan nas bihi ma as-sihhatu wal faragu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ni'ima guda biyu da yawa mutane ana mamayar su a ciki lafiya da samun dama annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ya faɗi wannan magana ba ne kawai don mu ji a ya faɗa ne don mu kada abin ya faru a kanmu ya faɗa ne don mu wa'attu da ita mu yi amfani da damar da Allah ya ba mu mu yi amfani mu ci moriyar lokacin da Allah ya sanya mu a ciki lokaci a addinin musulunci abu ne mai muhimmancin gaske Allah tabaraka wa ta'ala halittar mu gabaki daya ya gaya mana cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimu inna Allaha huwa razzaqu dhul quwwati yana gaya mana cewa kuma akan abin da zamu lura cewa wa ma khalaqatus samaa wal arda wa ma bainahuma badila zalika zalul ladina kafaru wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana bai halicci sama da ƙasa ba da abin da ke tsakanin su haka kawai babu wata hikima babu wani dalili ba abin da ake son a karanta ko a fahimta ta yin haka yake kafirai da tonsu kenan shi ko kafiri mai wannan zato Allah ya ce fa wani lazina kafaru minan nari kafirai za su sha ban saboda wutar jahannama da za su haɗa ita Allah tabaraka wa ta'ala a wani wajen yana gaya mana cewa inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala وإنا لجائدون ما عليها سعيدا جرزا إنا جعلنا ما على الجنة الله yake duk abin da ka gani a duniyar nan mun sanya shi ne ya zama ya sa kayi da kwalliya da ado ga duniya amma ba haka kawai muka yi shi ba lina bluwahu dan mu jarrabe su jarraba shine mutum shin zai yi izina ka kalli halittar Allah tabaraka wa ta'ala kai tunani cikin hikimar samar da ita da fa'idar samar da ita da me ita ake so a lura me ake nufi a lura da ita shi sa Allah tabaraka wata'ala a wancan aya da yake cewa wato a wa ma khalaqana as-samaa wal arda ma bainahuma ba'ilan ba mu halitta sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su haka nan babu wata hikima ba shi sa a wannan aya yake cewa inna ja'alna ma la yazu zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala domin abu ne aka yi shi na wani lokaci idan lokacin ya wuce to bai da amfani sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan jurza nan gaba kaɗan Allah ya ce za mu share duniya duk wannan kwalliyar da muka sa mata za mu ɗebe shi mu girgije ta sai duniya ta kowa kakku duk wanda ya kalle ta ba zai sha'awa ta to duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala yana yin shi ne dan izina dan allura dan a fahimta a yi kuma amfani da fahimta Allah tabaraka wa ta'ala ya mahimmanta lokaci ta yadda alkur'ani zamun na babu wanda Allah bai faɗa ba duk abin da kaji Allah tabaraka wa ta'ala ya kama sunansa alkur'ani ya yi ne don mu fahimci cewa abin da ya da muhimmanci a yi ne gabaki ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da hudowa alfijir ya ce wal fajr ya ambaci huduwa alfijir ya ambaci bayan rana ta hudu lokacin hantsi su wadduha ya ambaci lokacin rana ya ce wannan hari ya ambaci lokacin dare ya ce wallaini duk kowane kashe-kashe sannan ya faɗi rayuwar gabaki ɗaya musamman ya ɗauki rayuwa guda ɗaya wacce ita ce za ta zama darasi ita za ta zama abin kallo ita za ta zama abin lura Allah ya ɗauke ta ita kaɗai ya yi magana ta hanyar rantsuwa da ita ita ce rayuwar maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la'amurka innahum lafi sakarfin ya amahu Allah ya yi rantsuwa da rayuwar maza Allah sallallahu alaihi wa sallama akan tsimuwa da jijita da kafirai suke ciki me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsuwa da rayuwar maza Allah saboda rayuwa ce kammalalla rayuwa ce cikakka rayuwa ce da aka tafiye da ita bisa wajibinta bisa abin da ake son a yi a wannan rayuwar ga baki ɗaya babu wani abu da za a gane a rayuwar wanda za a ce wannan ya zama saɗa ma'ana ya zama wato abin da baya da amfani bisa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in har Allah tabaraka wa ta'ala zai yi rantsuwa da rayuwar manzo Allah to dole rayuwar manzo Allah ta zama mana darasi ta zame mana darasi yadda za mu lura rayuwar yaya taso da ita yaya tafi da ita yaya more ta yaya amfani da lokutansa ba a san musulmi ya zama irin abin da ya samu kafirai ya same shi kafirai su ne kamar yadda za mu ji nan gaba suke wato tabbatar da cewa rayuwarsu ta tafi cikin hasara suna da damar ina ma ba su zo duniya ba kuma suna burin a dawo da su duniya don su samu damar yin abin da da ba su ba wannan kuma ba zai samu ba amma kafin wannan ka sani kai dan adam Allah ya halicce ka bisa martabobi bisa marhaloli bisa zangogi ya halicce ka kana jariri baka san komai ba baka iya komai ba baka iya yin komai har ka taso ka zama wato a mai iya tafiya mai iya magana mai iya gane iyayensa mai iya gane yan uwansa mai iya gane makosansa a wannan lokacin Allah tabaraka wa ta'ala baya magana da kai yana magana ne da iyayenka yana nusar da su wannan ajiya ta ce a hannunku amana ta ce akwai lokacin da za mu fara hudda da shi amma ku na ba ku ajiya ku na ba ku amana ku rike mun amanar ku zan tambaye ku wannan amana fa wajibin iyaye ne daga cewa sun tarbiyyanci dan adam har ya zuwa lokacin da hannunsu zai ɗauke daga kansa Allah ya karɓi kayan da cigaba da hudda da abinsa kai tsaye amma san da yake yaro to Allah yana hudda da shi ne ta hanyar iyayensa in abin kirki ma yayi in ya tashi ba shi lada iyayen zai ba domin su suka koya masa in abin iyaye ba to in ya tashi ba shi wato zunubi iyayen zai ba domin ya san su suka koya masa amma kai tsaye Allah tabaraka wa ta'ala baya huda da yaro har sai lokacin da mutum ya zama mukallafi mutum ya zama mukallafi don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace rufi alqalamu an salati Allah ya dauki alqalami akan mutum uku wanda ya fara faɗa sai ce asabiyu hatta ya talima yaro karami har sai ya balaga yayi mafarki ya balaga to wannan alƙalamin shari'a zai hau kansa kuma daga sannan kai tsaye hudarsa da ubangijinsa zai dinga yi ba ta hanyar iyayensa ba to idan ya zama da a tsakanin marhalar haihuwarsa da marhalar balagarsa amana ce a hannun iyayensa to a wannan lokacin shi ba a fara magana da shi ba amma ana magana da iyayensa akan su tarbiyyance shi tarbiyya ta addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu mauludin yuladu ala fitratil islam illa anna abwahu yuhawidani aw yunasrani aw yumajjisani manzala ce duk abin haihuwa ana haihuwar sa ne bisa yanayi na addinin musulunci in ka bai zama musulmi ba iyayensa ya tadda kiristoci suka mai da shi kirista ko kuma iyayensa ya tadda yahudawa suka mai da shi ba yahudi ko kuma iyayensa ya tadda majusawa suka mai da shi ba majusi mazala sallallahu alaihi wasallama ya tsaya iya nan amma fadin maganar da yadda maganar ta dauko to tunda an ce yuladu ala fitratil islami za a haife shi ne a musulmi wanda zai karbi musulunci to ba wai sai ya zama ba yahude ba ko ya zama ba nasare ko ya zama majusi idan mutumin banza ma ya sa ya zama iyayensa ne suka mai da shi mutumin banza kamar yadda iyayen wanda suka mai da shi ba majusi iyayen wanda suka mai da shi ba nasare iyayen wanda suka mai da shi ba yahude to idan da mutumin banza ma ya zama iyayen ne suka mai da shi mutumin banza idan dan adam ya zama cikakken mutum to ana son ya amfani da damarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ana mamayar mutum akan dama da lafiya ko lafiya da dama idan ka ɗauki maganar dama dama tana magana ne akan lokaci da hali da iko Allah tabaraka wa ta'ala cikin falalarsa da ni'imarsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ta'arraf ila Allah fi raha'i ya'rifka fi shiddati ka yi hudda kyakkyawa da Allah a lokacin da kake dama kake da yalwa idan yalwan nan ta gushe to Allah zai ci gaba da hudda da kai kamar kana da yalwa Allah ba zai ci tunda yanzu ka daina ba ni ma na daina a'a ka yi wa Allah kyakkyawar mu'amala sanda kake da dama sanda kake da iko idan kai masa idan kuɗi kake da shi ka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala amfani da kuɗin nan kamar yadda ya tsara ma in ƙarfi kake da shi ka yi amfani da ƙarfinka irin yadda za ka bi Allah tabaraka wa ta'ala da shi in samartaka kake da ita da ƙuruciya da wato rashin abubuwa nauyi a kanka so kai amfani da wannan damar wajen bin Allah tabaraka wa ta'ala ran da ta goce Allah zai ce ku ci gaba da rubuta masa kamar yana yi wannan karamci ne na Allah to ashe idan mun fahimci wannan zamu ga cewa wato a duniya babu wani abu mai tsada mai girma mai alfarma irin lokaci domin sun ce duk abin da karfa zai iya dawo ma amma ban da lokaci in ka rasa lokaci to ya wuce kenan ba zai sake dawowa ba wato ibril qayyim jauzi yana cewa asarar lokaci ta fi asarar mutuwa asarar lokaci yake ta fi asarar mutuwa domin lokacin da kai asararsa ka yi asararsa ne duniya da lahira amma mutuwa ba a asararsa duniya da lahira inda ta mumini ce amma duk lokacin da aka ce ya wuce an yi asararsa to ba za a same shi a duniya ba ba za a same shi a lahira amma mutum idan ya mutu to in ba a gan shi a duniya ban an tara a lahira za a same shi kuma za a ga ayyukansa za a ga alherinsa amma ban da asarar lokaci shi sa suke cewa da mutum ya san asarar da ya yi a can da suka wuce masa shekarunsa da suka wuce zuwa yanzu da ya tuna cewa ya yi asara wa'ancan lokuta da bai watsar da na gaba ba to amma saboda bai tuna da wancan ba shi sa zai ci gaba da wulakanta wa'annan ba annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda abdullahi dan umar yake faɗa ke cewa akaza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam liman kibi fa qala ya gulam kun fi dunya ka annaka garibun aw abir sabil annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dafa kafar abdullahi dan umar yace kai yaro in baka shawara zaman duniya ka zauna a duniya a duk inda kake kamar bako ko kuma matafiyi wanda duk ma'anar su wannan jima'ul kalim da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalma kwaya daya amma a karkashin ta akwai maganganu da yawa shi yasa ce ka zauna a duniya kamar bako ne kai to in an ce ma bako to ya bako yake ya bako yake kuma meye bako da manzo Allah yake in dai zaman duniya kana son ka zauna lafiya yi kamar bako ne sai ka dawo darasin kanka ka tambayi kanka waye bako kuma ya bako yake rayuwa shi ba ko rayuwarsa kullum za a gan shi a tsugunne ma'ana a tsugunne ba zai rashe ba duk mutumin da ya zo ya zauna hanya ta biyo da shi nan garin gobe zai wuce ko kuna tafiya a ayari aka ce mun gaji mu huta aka zauna za a huta kaga mutum ya ɗau diga yana haƙa yana haƙa kace me zai me za ka yi wani yace foundation zan gina na me yace ai wai dan zaman da zamu kafa mu wuce zan gina gida to duk wanda suke nan za su kalle wannan baya da hankali gobe za mu wuce ko an jima za mu wuce me kai kai wannan amma wata ce sun ga dan daura dan zani haka a cikin wanda zai shan bisha da wanda zai shan bisha dan ya dan kare shi zuwa dinga jin sun zafi to za a ga yana yin hanka harka ta hankali haka ne idan suka ga ya kwance kayan shi ya baza bai tattare soje ɗaya ba shi ma za a tuma hankalinsa domin bako baya haka bako kullum da kashi a daure take in zai yi wani abu sai ya zage ne ka ya ɗauko in ya gama ya maida ya zage saboda yana jiran cewa za a ce a hudu haka bako yake rayuwa ko bako ba ruwan shi da faɗa da wane ba ruwan shi da gaba da wane saboda in an jima zai tafi me na faɗa da wane me na gaba da wane ba ko ba ruwansa ne cinye kayan wancan ko cinye saboda in ya iya wa me zai yi da su tafiya zai kaya sun shi nashi ma ragewa zai saboda nauyin tafiya shi sa manzo Allah ya ga Abdullah dan Umar ce kun fi duniya ka annaka garibun aw abir sabi to shi da yake Abdullah dan Umar ya gane wannan karatun ya gane wannan zancen sai zama yana mashari duk sanda ya faɗi wannan hadisin shi kuma sai ya ƙara shari sai ce ina maka jan kunne idza amsayta fala tantazir al sabah idza asbata fala tantazir al masa duk lokacin da ka ganka da safe kada ka rage wani aikin alheri ka ce sai da yamma za ka yi shi wannan domin baka san me zai faru da yamma ba kar ka yadda ka rage wani aikin alheri bayan ka riga ka waye gari da safe ka ce bari da yamma zan yi yace wai za amsaita fala tantazir sabah in kuma kanka da yamma to karka jira sai gobe duk abin da zaka yi yi shi yanzu karka yi ka ce a sai gobe zan yi kaza yace wa kuz min sihatika limaradika yace kullum kai abu lokacin da kake da lafiya domin wata rana za ta zo baka da lafiya ba za ka yi wa hayatika li mautika kullun sanda kake da raye to kai aikin rayayyu kai aikin da rayuwa ka za ta amfani da shi da mori da shi wasu ma su mori da shi dan watakila in an jima ba mai rai ba sunanka kaga wannan sharri da Abdullahi dan Umar yake wannan hadisi sai ta nuna cewa ya gane waccan magana da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga masa suna cewa duniya kwana uku ce duniya ga baki ɗayanta kwana uku ce da jiya da yau da gobe babu wani kwana na hudu da jiya da yau da gobe to jiya ta wuce ba kuma za ka iya dawo da ita ba alherin da ke ciki ko sharrin da ke ciki ba zai iya dawowa yau ba gobe kuma bata zo ba kuma baka san yadda za ta zo ba amma yau kana cikin ta taka ce a hannunka take ita ce kake da iko da ita to don me za ka kamar yadda wani mawaƙi yake cewa la ashira ibbu ala ma lam yafutta ma'an wa la abitu ala ma fata sufrana ni ba zan taɓa zama in yi tagumi ba saboda abin da ya faru jiya domin wannan tagumin nawa ba zai amfanar da komai ba jiya ta wuce kuma ba zan yi tsugun ba ina jiran wai sai gobe zan yi abu kaza a'a duk abin da nake da shi yanzu zan yi shi domin gobe ta wuce jiya ta wuce gobe goma sai da zo ba suka ce ko da ta zo ma kana raye ya iya yiwuwa ta zo baka da lafiya ko ya iya yiwuwa ta zo damar a yin ba zai yiwu ba a yi ba to ballantana kuma ta iya yiwuwa ta zo ba kai ma a tsaron duniya gaba ɗaya to in haka ne kamata ya kai amfani kai amfani da rayuwarka kai amfani da abin da ka samu kai amfani da lokacinka annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda wato yake faɗa a wani hadisi yana cewa kafafun ɗan adam ranar alkiyama ba za a fashi ya ɗara ba sai an tambaye shi abu hudu idan ɗan adam ya je za a tsaye da shi gaban zafin Allah ba za a bashi ya ɗara daga wajen ba sai an tambaye shi abu hudu kowanne kuma ya ba da amsa a kansu za a tambaye shi akan rayuwarsa da baki daya rayuwarsa fi ma a funawo an umri fi ma a funawo ya kai da rayuwarka rayuwar da muka raya ka a ciki ya kai da ita kai ka san amsa da za ka ba Allah tabaraka wa ta'ala a wannan amma tun dai daga nan an gaya ma cewa za a tambaye ka akan wannan sannan wa an ji fihi fi ma ablahu za a tambaye shi ya akai ka tsufa me kai ka tsufa ma'ana da me da me ka aikata lokacin samartakarka da me da me ka aikata lokacin gwarzantakarka da me da me ka aikata lokacin tsofanka ya akai ta ina ka biyo jikinka ya zama haka wasu ayyuka kai jikinka ya koma wato na tsufa bayan ku da yana na samartaka sai ka ansa wa Allah tabaraka wa ta'ala wani abu na uku za a tambaye ka amma li min aina iktasabahu kudin ka gabaki daya za a tara su Allah ya tambaye ka ya akai ka samu wannan da ya ka tara wannan wa fi ma anfaqahu kuma ya akai ka kashe su tambaya biyu za a yi ma akan dukiya ya akai ka tara kuma ta ya ka kashe sannan a tambaye ka wato akan iliminka me ka aikata da shi to idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana wannan wannan fara amaniya ce tausayi ne da kauna manzo Allah yake bamu wato a sata jarabawa cewa in an ji za a yi mana tambaya ka don tun daga nan mu shirye yadda za mu amsa kada a mame mu sai mun je amma tambaya kuma ya zamana baka samu dama amsa ba Allah ta mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce a za a yi ma wannan tambayar za a yi ma wannan tambayar a ji cewa ya za a yi ta amsa cewa za a tambaye ka an umrihi fi ma afnahu rayuwarka ya kai ka karabu da ita ya kai ka karar da ita wato masu hikima masu fasaha suna jan hankalin saurayi saurayi wato kalla wanda ba zai yi nadama ba bayan ya tsufa tun dama mazala ya faɗa ya ce magbun kasirin nasu magbun biyu da yawa mutane sun sun yi nadamar ina ma dai kaza domin fata a lahira mutum sai ya yi nadamar ina ma ya ƙara aikata alheri in ma bai aikata alheri ba ballantana kuma ya zama ba haka to idan ya zama da matashi a rayuwar duniya ma ba sai an je lahiyar ba zai yi nadama ina ma san da nake saurayi na yi kaza ina ma san da nake saurayi na yi kaza ina ma makaranta na tsaya na yi ina ma na yi kula da karatu ina ma na yi kaza ina ma na to in har ka ga na gabanka yana nadama to ai kamata yayi kai ka kiyaye abin da ya sa shi nadama din idan matashi ne kai wato Allah ya baka dama Allah ya baka yalwa ya karanta ma nauyi a duniya ba mai cewa ka ne kaza ba mai cewa sai ka bashi kaza wataƙila ma Allah ya ma gatan kai ake ba kai ake ciyarwa kai ake shayarwa kai ake wa tufafi kai ake wa kaza ake wa kaza ake wa kaza me ita ba za ka yi tunanin cewa bari in maza in amfani wannan lokacin ba in yi ayyukan da ko da na tsufa to in na waiwayo sama ta kaka zan ce alhamdulillah na yi aiki kada ya zamana in bar samartakan nan ta shuɗe ta tafi in fa ta tafi suna cewa laita shababu ya udu yauman ina ma dai samartaka za a kyallo ta a dawo min da ita ko ta yi ne dai suka ce a a ai hayata yansa ibu zujabi idan fa'a wa ya udu shekun fi shababin furhaji ai ba zai yiwu ba tangaren ya fashe kuma ya sake komawa yadda yake a in ya fashe ko da wani ya ce sai a sa su ba gilo to to in an sa su ba gilo ma ba zai koma yanda yake ba hayata ya ya tashi daga yanda yake din nan duk ba su ba gilo ba ko ya ɗaya ya sunan shi ɗayan ko shi aka saka ba zai yiwu ba ya ce wai udu shekun bi shi ba da furaji ko a ce saurayi dattijo yanzu ya dawo ya zama saurayi ba zai yiwu ba to amma ba duk cikin da ka gani sai ka ga yana cikin yana ina ma san da nake saurayi na yi kaza ina ma san da nake saurayi na yi kaza to kan mun ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yayi rantsuwa da rayuwarsa Allah yayi rantsuwa da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda rayuwa ce ta misali rayuwa ce wanda sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake matashinsa sanda yake matashinsa ya yi amfani da samartakarsa na farko da ya zama ɗan kirki na farko na biyu ya zama mutum mai son ɗan uwansa mai zumunta na uku ya zama mai tausayin iyayensa domin yana daga abin da Fatima bintu Asadin matar Abu Talib take faɗa dangane da tarihin kuruciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace baya wawar abinci baya wawar abinci kuma baya da zari kuma baya da raki bai taba a taba cin abinci bai zo ce bai koshi ba ko zo ce bai samu ba ko a gan shi ana wawa tare da shi bai taba yin haka ba wannan urusiya ce wacce take mai ban sha'awa ta ce bai taba tun da take da shi bai taba cewa yana jin yunwa ba to ko da za ka ce ai wannan da Allah wani ɗabi'a ce wata halitta ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma hali ne da kowa zai iya koya kamar yadda suka karkasa su a cewa akwai halin da ko da a wajen wani ya zama halitta to kai kuma za ka iya koyan shi za ka iya koyan kamewa za ka iya koyan alkunya za ka iya koyan kara ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga ya kai dan shekara goma sha tun daga sana'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga bai ga ta zama ba ya kamata ya fara sana'a garin su ba gari bane da yake akwai makaranta ba da sana'a ce sana'a ta kamata ya tafi makaranta ba makaranta amma sai ya ga ba zai zauna ya zaman banza ba irin sanin da samari suke bari ya kama bari ya fara sana'a sana'an nan ba dan ya tare wani abu ba a'a sana'a ce dan ya taimaki babansa ma'ana wanda yake rike da shi kenan Abu Talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani annabi sai da ya ciwon tumakai suka ce wa anta ya rasulullah ya ce wa ana kuntu ar'a hali quraish ala qaranita haka ya rasulullah kai ma kai ciwo ce ni ma na yi ciwo na yi wa quraishawa ciwon tumakan su akan wasu yan kuɗaɗe da suke bani zai je ciwo kuma ciwo ne ba wa irin ciwon a je da magarba a dawo ba a ciwo ne da za a shiga daji a kwana biyu a kwana uku sannan a dawo mai dabba ya je ga dabbobin salami lafiya kuma a sake nausawa a daji irin wannan ciwon da zai hana ka ma kwana a gida haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma duk abin da ya samu ya kawo gida hadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasa ya zama saurayi ya da shekara 20 21 22 saboda haka kawai sai ga me ya kamata yi ya cika da gaciya ya cika da amana ya cika da zumunta duk kowa ya san shi a garin ita kanta na na Khadija ita neme shi akan cewa ya zo shi ma a dinga ya dinga yi mata harkar kasuwanci ta Najeriya amma ta fahimci cewa shi mai tsada ne ba kamar kowane saurayi ba ne domin martabarsa da amanarsa da gaskiyarsa a ce yana ma kasuwanci yana huda a cikin dukiyarsa to kai abin alfahari ne a wajenka saboda haka dan maye da take zan dinga linka ma abin da nake ba sauran zan dinga linka ma abin da nake ba sauran kuma a haka aka yi ya dinga linka wanda karshe abin ya kare suka zama miji da mata shi da ita sallallahu alaihi wa har tare da kimar in ka dinga kallon sa matakarsa da darajar sa yadda ya taso to babu wani abu na ja baya a lokacin da kuma sha suka ginin Ka'aba yana daga cikin wanda ake ɗaukar bulo da shi aiki ne na unguwa aiki ne na gari aiki ne na wato aikin gayya domin aikin da Quraysh suka kamar aikin gayya ne to da haka manzo Allah bai zama daga na baya ba ya zama daga cikin waɗanda ake aikin gayya su shi ma ya ba da kansa dan aikin al'ummar sa haka ya kamata matashi ya zama kullun ya dinga tunanin yanzu a wani hali nake wace irin gudunmawa zan iya badawa me zan ba kai na tukunna me zan ba iyayena me zan ba mujtama'a society mutanen da nake tare da su wace irin gudunmawa zan ba su idan samantaka ka ta taso a haka to babu shakka duk lokacin da ka tana ta ko wasu ma suka tana ta za ta zama abin alfahari a wajenka da wajen al'umma ga baki daya za a dinga yabanka ana faɗin irin darajojinka domin shi Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicce mu wato sai da ya mana komai da komai ba ma babu ba mu da wani bukatar wani Allah ya mana wani abu Allah mu ya ishe mu domin shi ya halice mu kuma da ya halice mu bai rage mana komai ba Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala min as-sama'i ma'an wa akfa akhraja min as-samarati rizqan lakum yace wa sakara lakum al-fulka tajri fil bahri bi amri وسكر لكم الأنهار وسكر لكم الشمس والقمر دائبين وسكر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار Allah tabaraka wa ta'ala ya ce na halicci sammai da ƙasai Allah shi ya halicci sama ya halicci ƙasa kuma wa anzala minas sama'i ma'an ya sako mana da ruwa daga sama fa akarje minas samarati rizqan lakum Allah ya fito mana ruwan nan ba kawai zuwa ya malala ya wuce ba a sanadin saukar ruwan nan Allah ya tsaron mana da tsirrai don su zai mana arziki wato kamar yadda yake faɗa a wata ayar cewa dabbobin ku su ci kuma ku ci haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana wannan sannan Allah ya kawo mana jiragen ruwa ya hore su don su dinga yawo da mu akan ruwa da ya ga dama Allah tabaraka wa ta'ala in ma kai jirgin sai ya nutse a amma saboda ni'imarsa ya bar jirgin ba zai nutse ba komai nauyin kayan da aka lafta masa kuma ya sako iska da za ta taimaka wa jirgin tafiya tun a lokacin ba inji ba fetur babu komai iskar nan da ita suke amfani da ita ta daga da labule labulen iska ta doke shi dinga turawa in ana son a gudu an san abin da za a daga in ana son a tsaya an san abin da za a daga in ana san aikwana ma an san abin da za a Allah tabaraka wa ta'ala ce kuma na saukar na hore muku yini wannan hara Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu hantsi dan me dan mu zama mu'asha rayuwa da da gari ya waye ce kowa ya ji karsashi ne ya fito daga daki amma da dare yayi kowa sai ya ji da kan so yake shige daki amma gari yana wayewa kowa sai a sa masa kansa shi ne fito waje ya yi wannan ya nan wannan ya nan wannan ya nan wannan ya nan kowa yana neman abin da zai rayu da shi kuma da ka fito sai Allah ya ku ki tubus ka samu abin da kake so Allah tabaraka wataala ya saka mu wa sakal lakum shamsa wal qamara da'ibai ya hore mana rana da wata ga sunan jikin ba a neman taimakawa ka ba a neman shawararka kai kwanta kai baccinka gobe rana za ta hude tare da tsananin bukatar da kake na rana amma ba a nemi gudunmawar ka akan ta fito ba ki kwance ka za ka ganta tare da tsananin bukatun da kake na dare ba a nemi ka kawo taimako ba dan daren yayyu kana zaune daren zai zo Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana waɗannan abubuwa kai ƙarshe cewa atakum min kulli ma sa'altum duk abin da kuke nema kuke so Allah yake na ba ku da za ku lissafa ni'imar da ne muku ba za ku iya kididdige ta ba amma mai Allah ya kare da shi ce inda insana la zalumun kafa dan adam wato mai yawan zaluntar kansa ne kuma mai yawan kafircewa ni'imar da aka masa a wani hadisin kamar yadda wannan a hadisin ba muku na cewa ni'imata ni kasiru min nas maghbunun fihi ma a wani hadisin sai ni'imata ni mukaffiratun mafturatun ni'imata ni mafturatun as-sihhatu wal faragu ma'ana ni'imomi guda biyu ana kafirce musu ma'ana ba a ba su haƙƙi Allah ya baka lafiya amma har sai lafiya ta taɓa ta tashi ina ma dai sannan nake da lafiya ina aida ina da lafiya ai sannan nake da lafiya ko kuma a san da nake da iko kaza ai san da nake da karfi ko san da nake da kuɗi ko san da nake kaza ka ki sannan ka ki ba kai ba saboda haka za abin zai zame ma hasara Allah ya kiyaye zai zame ma hasara ka dinga nadamar ina ma na yi kaza ina ma na yi kaza ina ma na yi kaza Allah tabaraka wa ta'ala na cewa walau tara izil mujrimuna ناجي رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمينا فرجئنا نعمل صالحا إنا كنا إنا موقنون على ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها mutum sai an ji an tsira shi gaban Allah idan ku yanzu dai Allah na gane kuma na fahimta kuma na yarda yanzu a mai da ni a ga yadda za a yi zaman jiran ka za a yi ai ba zaman jiran ka za a yi to duk Allah yana gaya mana wanne dan kar mu mu zama cikin waɗanda za su yi wa'annan wasu lokaci ya kore musu haka za a yi da su a lahira amma mu Allah yana ba mu labari kan me yadda a haka da mu in Allah ya baka lokaci to kai amfani da lokacin ka dama dai ga sanan Allah ya ba ya ce wa ataku min kulli ma sa'altu na ba ku duk abin da kuke nema duk abin da kuka roke ni wani abu ma baka san fa'idarsa ba an baka baka san ni'imarsa ba an baka baka san muhimmancinsa ba an baka sai amfani kake yi da shi to amma kar ka yadda ya zo ma ya sabuce baka yi amfani da shi ba domin wasu za su je lahira su yi da damar cewa ina ma dai wato Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa anfiqu ma razaqnakum min qabla an yati ahadukum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akun min as-salihin Allah ya ce a'a walan yusir Allah nafsan idza jaa ajalu Allah baya jikinta wa rai in dai ajalin ta yazo saboda haka in kana da wani dama ka yi shi yanzu in kana da wani aiki ka yi shi suna cewa alwaqtu kasayfi in lam taqahu yaqda'aka shi lokaci kamar takobi yake in baka yanke shi ba shi sai yanke ka saboda haka da lokaci ya suna cewa la ta akir amal yawmin ila gadi su ba suna cewa al insanu ko al mar'u ibnu waqti mutum dan lokacin sa saboda haka kullum idan ka san ka tashi da safe kamar yadda Abdullahi dan Umar ya faɗa cewa da ka ganka da safe kar ka saurari yamma in ta zo shikenan in ma bata zo ba duk abin da ya kamata ka yi da safe ka yi ka gama ka gama in yamma ta zo bonus amma karka yadda ka ce a suna cewa a fiyayyen aikin alheri wanda aka gaggauta aka yi da yawa za ka ringa cewa bari kuwa zan yi kaza zan yi kaza kaga na sha'awa ko bari zan yi kaza a da ka tuna aikin alheri to yi shi sannan yi shi sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a cikin wani hadisi cewa karibaci abu biyar kafin abu biyar ka yi ribaci abu biyar kafin abu biyar domin kowane ɗaya tare yake da ɗan uwansa yana cewa ka ribaci samartakarka kafin tsufanka in dai da rai to za a tsufa to saboda haka in kana saurayi ba fa duk abin da kake gani yana yiwuwa yanzu kake sana saurayin nan ba kake da san in ya tsufa zai yiwu ba ba zai yiwu ba duk abin da kake ganin da samartakar nan kamar kana ganin gobe ma za a yi ji ma za a yi gata ma za a yi akwai abin da ko kuɗi aka baka aka ce ba za ka yi ba ya wuce jikin ba zai ɗauka wani dattijo suna hira da wani dattijo da sassa ga an fito suna sai ɗayan yake cewa ɗayan wani wanka kai ne sai ce wanka sai ce mai gane shi jikinka na gani da ƴan lema lema sai ce a sai an yi rabona da wanka har na manta yake da dai kan har indin inda rauro na tsaya amma ni yanzu zan iya wanka ba to kaga wankan nan kawai ba akwai ran da za a daina shi in ku kai sai ka mutu kana yin wankan mutuwa za ka da yawa waɗanda suka bar duniya da tijai ba wani abu ya jawo ba wanka suka kai ko wankan da kamar yadda shi yake wani hajji dai indararo ka duba dai indararo sai je tsaye sai dai indararon ya gaji shi fata jikinsa ba za ta gaji ba kuma garar a yi ruwan ya bushe rigarsa da bushe a jikinsa ba zai ma shanya ba kuma ya ko a tishawa ba zai ba to kuna san haka za a ci gaba da yi a ci gaba da yi haka to wanka kenan wani dattijo yana ba da labarin cewa ya zo zai tsallaka kwata in ya ɗaga ƙafa ɗaya zai tura ta can ɗaya da ya bari a nan sai ta kama rawa ta nuna masa ba za ta haƙura har a kai waccan a zuwa ɗauke ta ba ma'ana zai faɗi sai maza ya dawo da ƙafa ya tsaya sai ga ko daidaitawa ne ba sai sake daidaitawa ya shirya shirya sai ya ɗaga zai kai da yana ɗagawa sai wani da kyar sai maza ya dawo ya tsaya yanzu wai abin da ake nufi dole ya nemo kafa ta uku sanda ya fara tsallakar da sandan sannan ya ɗaga wannan kafar sannan ya kai can sannan ya ɗauko ɗaya shi ne ke cewa kai jama'a wai yanzu kwatan nan ita ta gagarin tsallaka wanda da kuwa idan na yi langa ma'ana in ya ɗage kafa ɗaya yana tsalle daga nan sai na kai wuri ka shi amma ka yanzu ba zai iya to duk abin da ka sani a rayuwa haka yake idan karatu kake yi idan karatu kake yi almajiri ne kai za ka yi karatu ka yi ƙarfi a cikin karatu akwai wani gwani gangaran yana ba mu labari a cikin karatunsa ya ce da sanda nake jin kaina a karatun alkur'ani ya ce kullum sauka uku nake in yi da safe in yi da rana in yi da yamma ba da wata harka sai karatu domin Allah ya ɗauke masa takalifi a cikin karatu ana haka ana haka ya dawo ce na dawo sauka ɗaya kullum ana haka ana haka ana haka yace na dawo kwana uku wannan fa shekaru ake yankewa ba wai yau da gobe ne ana haka ana haka yace na dawo kashi sauka ɗaya sai na shafi nake yace to wannan dai kan na rike ko zan mutu a hada sauka ɗaya dai a sati sai ce ba zan gaza ba wanda da sauka uku yake a yi saboda yanda da harshen yake iya kaɗawa yanzu ba zai kaɗu ba yanda da kunnen da ƙwaƙwalwa suke iya ɗauka yanzu ba za su iya ɗauka ba akwai wanda saboda ibadarsa kullum kiyamun lailinsa sai ya yi raka a ɗari kullum